bismillahir rahmanir rahim mas'alatun matsala kenan wata na'am
wannan matsala da yake kusan ta bakwai kenan wanda zamu karanta wata a cikin a cikin zancen horo din nan da ake magana an an faɗa shari'u yayi yayi horo da abu ya ce kaza to yaya wannan horon yake duk da shi muke ta duba ta kowane bangarori kala kala yau kuma zamu duba cewa a wannan matsalar gashi nan yake ya katali wasilatul hamdi watan da amla wa ghayru sanin jamhuri na'am
da aka ce an yi horo da abu shi yanzu wannan horon halin ƙasar wasilatar mamuri yanzu yana hukunta wasila ta mamuri ta abin da aka horar ɗan misali wannan abin shi aka ce a yi amma kuma kafin ka yi shi akwai wani abu wanda yake tsani wanda za ka je ka aikata wannan abin kafin ka yi wancan ɗin wanda aka horar kan dole sai ka yi wani abu to kaga ya zama kamar tsani ne to shi ma yanzu wannan tsarin dole sai ka yi shi ko ko ba sai ka yi ba misali an ce maka a ka je ka yi tsarki to tsarki kuma sai da ruwa ake yin sa to amma ba ba abin da wani horo ya zo maka da cewa ka nemi ruwa ka nemi ruwa to yanzu neman ruwa dole ne ko ba dole ba ne tunda dai ya zama ba zai iya yiwa kai tsarkin nan da aka hore ka yi ba dole sai da ruwa to sai ka neman ruwa yanzu ya zama shi ma dole kamar yadda tsarki ya zama dole amla ko ko a bai zama dole ba to shine wannan shine abin da za mu karanta shine yake amla ko ko a'a wasilatul wasilatul mamur din ba a hukunta ta ba idan aka hore ga abu amla ba ba wa gairu sani wani wani na biyu kaga na farko kenan shine shi horo ya katili wasu yake mamuri duk lokacin da aka hore ka aka ce kai abu to ya hukunta abin da ma za ka bi ta kansa ka ce ka aikata wancan din shi ma ya zama dole kenan wannan shine yake ga jumhurin malamai abin da suka yi da shi kenan na'am kana kana ka ce ma ka ce kai tsarki shi aka yi maka horo da shi amma babu wani waje inda sharu ya faɗa ya ce lalle ka je ka nemi ruwa to ashe neman ruwa ya zama dole domin tsarki ba zai yi ba dole sai da ruwa na'am aka ce wa gairu sani wani na farko shi ne na biyu na'am wani na biyu kai shi ne na farko kai na'am ba shi ne ya katale yau da mamura ba na'am shi ne na farko na'am to shi ne ya tabbata wani jimhuri shi ne jimhuri suke da shi na'am in an ce wani na biyu na farko ke na na'am shi ne to na farkon ya katale yau da mamura amla kuma a'a wannan bai hukunta ba to to aka ce maka tsarki ba lalle ana nufin sai kayi sai ka nemi ruwa ba na'am tunda ba a faɗi ka nemi ruwa ba saboda ka neman ruwa bai zama wajibi ba shi na'am shi ne amla da na'am ayan bani alal khilafi alal khilafi Allahu ma'in na'am neman ruwa Na'am.
lida harar daga tsarki Na'am.
yan bani yana ginuwa alal hilafi a bisa banin wannan matsala din da muke magana a nan na'am ne ya ginu cewa yanzu idan aka ce maka je kai tsarki to kuma dole ne yanzu neman ruwa ma ya zama dole tun da tsarki ba zai iya yawa dole sai da ruwa to ko ba a ce ka nemi ruwa ba a shi neman ruwa ma ya zama dole kenan to Ba shi za a yi- kuma mu ya zama dole kenan ba za a ji li shafi wannan a wajen imamu shafi'i shi yake wasilatul mamuri dole an gane ko wajibi ne kai kai kai wani abu kai ka je ka nemi wani abu lam yajib lil hanafi amma a wajen abu hanifa shi ce bai wajen ba wa indana Mm. a wajen mu na'am fil mazhabi alhulu hukunci na'am mu kullum muna tsakani mu sabani ofi an bibiye shi a wajen mu mazhabin malikiya mu a wajen muka ce akwai sabani sai ka duba ka gani yaya al'amarin yake lizaka to saboda wannan ne ba na'am aujabana shira'ul ma'i mu sai muka wajabta siyan ruwa na'am fi masirina a cikin tafiyar mu da ɗori saboda mu ne- mutum ya nema dole ya nemi ruwa ya tsarki muka ce ya a wajen mu sai mun sai ka siyi ruwa illam amma in lami jihibi sai muka ce in ba zai kuratantar da dukiyarka ba kaga su wanda suka yi magana a can wajen imamu shafi sun ce neman ruwa dole ne kada saboda ka su kaga a wajen su wajibi ne ka je ka neman ruwa duk inda yake dole ka je ka nemo su kuma abu hanifa sun ce ba dole bane kaga su a wajen su a cikin nan da ka nemi ruwa baka samu ba ka irin taimako maka kawai ka je ka tallaka babu wani abu cewa sai ka tafi waje wajen neman sa mu kuma muka ce a'a za ka je ka nema amma ɗalaban la yashku alaika neman da ba zai wahalar da kai ba sai ka je ka neme shi dan misali yanzu kana ganin tafiyar ka da za ka yi daga nan zuwa ka je ka yi tafiyar kilomita guda ba za ta wahala da kai ba to ka yi tafiya ka nemi ruwa amma za ka wahala shi kenan sai ka bari ka taimaka ko kuma a'a yanzu gashi ana tafiya ba ma neman ruwan ne yake wahala ba sai aka ce ruwan siyarwa ake to mu a wajen mu sai muka ce ka siya amma kuma ka siya din illa mai jibin kada ya zama ya takur kuɗinka misalin matafi ne sai aka ce maka ai duk inda zaka je ka siye ruwa sai ka siye shi irin naira ɗari ɗin nan shine gungun da zaka aula to ka kana ba da naira ɗari da aula ba sai ka kuɗin sun tafi ba a nan da na sai ka ɗan kuzurin naka to wannan a wajen ka ba dole ne ka siya ba sai ka ce bari in sayi wa mata ba a nan wajen kaga mu mun tsaya daga daki kenan domin da mun ce wajibi ne komai- ko nawa ne sai ka siya da mun kuma ce ba wajibi bane shi kenan sai mu ce ma koma sai mu ba za ka yi ba kawai ka siya maka ba sai ka tsaya kana siya ba amma mu sai muka tsaya daga daki Yau, masalatun.
wata matsala kenan wannan Na'am, nahayon ana zalla da zuhuri wa gina lafin jiran bil ma'amuri. Na'am, nahayon ana to diddi.
yau kuma idan aka hore ka aka ce kai abu a wannan matsala ita kuma abin da zamu karanta wanda ita ce matsala ta ƙarshe a matsala ta amurku idan aka ce maka yau an hore ka kai wani abu to ko ba a ce maka kada kai kaza ba cewa kai kaza kai ka yi kaza din nan shine ya hana ka kuma kada kai wancan kishiyar in dai akwai abin da yana da kishiyar to duk lokacin da aka ce ma yi kaza to kamar an gaya maka ne an ce maka kada kai wancan kuma kishiyar ko da ko ba a gaya maka cewa kada ka kishiyar ta su ba su waɗansu akan abin da malamai suka ɗauka kenan suka ce nayin alal liddi hani ga kishiya na gal jumhuri shi ya tabbata daga jumhurin malamai su sun ɗauka a bisa cewa duk lokacin da aka hore ka abu aka ce ika za to a wajen malamai an hana ka kishiya sa wannan kenan ko ba a gaya maka ba kuwa
Na'am, na'am, ilala ilala.
wasu kuma malaman suka ce a'a Fil jam bil ma'amuri.
a cikin jam'i a cikin tarawa bil ma'muri da abin da yake abun horawa abun wannan din wa'an suka ce a'a su a wajen su wannan bai zama wajibi ba sai dai idan abin ya zama da cewa yin kishiyar taka zai bayan zuwa fawatin wannan ho- wannan horon da aka yi maka idan aka ce maka ikaza to bai lizumta maka cewa a'a ka bar kishiyarsa ba sai dai idan kuma za za ka haɗa ka kishiyar to zai sa kuma kai fawatin wannan Za ka horon da haɗa.
aka yi maka in ka haɗa da Eh, to in haka ne to sai ka bar shi na'am.
amma idan ya zama da cewa wancan yin kishiyar ba zai zama ya sa ka gaya fawatin wannan horon ba Eh, to ba laifi wancan din ba wanda zai ce maka hana sai dai idan akwai wani kuma horo ne na daban wanda ya zo ya ce kada ka yi
Fi salati jalisin kada hudu la halal kiyama lau talafa kilala. Na'am, fa fi salati a cikin jalisin sallah jalisun wanda ya zauna kada hudu la ba da kaɓaɗa bala wannan ya ɓata sallarsa halal a kiyama.
halin tsayawa mugirin da ya kamata ka tsaya sai ya zama da cewa a wannan lokacin sai ka zauna to mu a wajen muka ce sallah ta ɓaci lautana ba ko da ma sallar za ka iya raskar tsayawar wasu abin da suka faɗa kenan suka ce su a wajensu idan dai har lokacin tsayawa kaga an ce ka tsaya a wajen sallah to wajen tsayawa nan ba inda aka ce ka zauna ba sai ka zauna to sallah ta ɓaci lautana ba ko da ku za ka iya komawa ka je ka raski wancan tsayawar eh, da su a wajen sun ce sallah ta baci domin abin da aka ce ma ka zo ka yi tsaya ba aka ce ka yi to me yasa ka je ka aikata kishiyar tun da ka aikata kishiyar ka an hana ka aikata kishiyar ka to har aikata kishiyar ka gina shi yasa sallah ka ta baci sai zama wannan horon da aka yi maka ya baci domin ta aka tsaya a sallah mm, ka kuma sai ka zauna har ka zo da kishiyar ka kenan to zama da kishiyar nan ta tsaya mu kaga a wajen mu kaga ai cewa muka idan a wajen mu muka faɗa muka ce dama hali guda hudu ne a cikin sallah na'am.
imma kiyamu istiqlalan ko kiyamu istinadan ko julusu istiqlalan ko julusu istinadan Na'am.
ko kuma iltija'i na hannun dama ko hagu ko rera su ne matsaloli guda bakwai dama wannan malamin fiƙo suka faɗa in kana riko da za ka yi sallah a tsaye sai kai a tsaye ba jingino sai ka sallah sai kai sallah ka jingina sallah ta baci ko kana riko da za ka yi sallah a jingine sai ka zauna a zaune a nan wajen an ce martabar su ɗaya sallah bata baci ba domin da tsaya da tsayawa da jingino da kuma zama ba jingino duk jingino ne Mm, da ka dimbar ta basu daya amma kana da iko da za ka yi sallah a zaune ba jingino sai ka jingina a zaune sallah ta baci na'am.
shi ma wannan martaba su ko waɗancan kana da ikon da za ka yi sallah da dama a bangaren dama ba za ka yi ka yi sallah a zaune ba jingino ba sai ya kwanta a bangaren dama kuma ba za ka iya dama ba sai ya kwanta hagu in ba za ka iya dama hagu ba sai ka rigingine wannan su ne hali guda bakwai da aka faɗa Na'am.
to a halayen nan guda uku na ƙarshe kowanne idan kana ɗaya daga cikin ikon kai wannan sai kai wannan sallah ta yi kuma babu wani abu musahibi ne kisa can mai ahalar yake cewa wata fiye bayan hali ya salatati a a- a- a yake faɗa yake cewa alal istibani ka jerin ta tsakanin waɗannan abubuwan mandubi ne Eh, su kuma jerin ta tsakanin waɗancan yake alal wujubi su wa'ancan guda hudu ka yi su wajibi ne su na'am.
duk dai malamai sun faɗa sun ce shi ma wancan ɗin tsayuwar da zama a jing- tsayawa a jingine da kuma zama ba jingine wannan martaba su ɗaya Na'am.
a nan wajen sun yi masa mag- magana cewa don shi ya ce wajibi ne kowanne Eh.
kagan kana ɗaya maka da ikon da zaka tsaya ma da yin da jingino kenan in ka zauna ma shi a wajen sallah ta bace inda ya ce fasarci bayan hali na arba'a ta allo biyu zai faɗa to shi mu a wajen mu kaga ashe idan kana idan ka zo ka zauna a halin tsayawa wani dalili ya sa idan dai har baka mahalin dariki ya ba bai maka fati ba za ka iya miƙewa yanzu ka tsaya din ka yi karatu an shi kenan sai dai a ce ka yi ƙari a cikin sallah ko amma ba za a ce maka ka sallah ta bace ba duk da cewa wa'an suna ganin cewa an daga ganin shi ma din sai a ce sallah ta bace ne to shine su a wajen su wa'annan suka faɗa suka ce lauta lafa ko da ma zai iya rasuwa ma ya je ya samu wannan tsayuwar da ya sallah ta bace ilala wa'an suka suka ce a'a ba haka ba ne domin dan an hore ka an ce maka su a wajen su an hore ka an ce ikaza to kuma bai hana ka kai kai- kai wancan ba kuma su a wajen su wala ka tunda haka ce tunda ba a ce maka yi ba ashe idan ka yi ba za a ce maka sallah ta bace ba na mujahilin wadiyata wanda ya ajiye ajiya na fi gairu mayi umaru a cikin wani abin da aka hore shi na kuma yi umaru wani wasu uzuhu wani uzuhi ko na a cikin abin da aka hore shi aka hana shi a- a a- fi gayar ma me fi umaru yumar wani uhu a cikin abin da aka hore shi da ajiye shi wato ba inda aka ajiye shi da shi ba ka gane ko na shi a wajensa ga inda mutum ne zai kawo maka ajiya sai ya ce maka ina so matsalan yake ina so ka ajiye min abun nan a cikin ɗakinka to cewa kana son ka ajiye shi a wajen ɗakinka wanda suka tafi a bisa cewa in an hore ka da abu ya hana ka kishiyarsa to ko da kana da wani wani hirzi din inda za ka iya ajiye abun nan kamar a ce akwai ɗakin matarka wanda security ɗin wannan ɗakin daidai yake da na ɗakinka ko ma ya fi na ɗakinka ko kuma wani hadiminka sai ya zama cewa ka je ka ajiye shi a ɗakin matarka to yanzu idan halakar sai idan abin ya zo ya halaka sai ka biya domin horonka da ya kan ajiye abin ya hana ka kishiyarsa kamar ya gaya maka ya ce maka ajiye min abin na ɗakin ka ne kada ka ajiye min shi a waninka kamar ya faɗi haka ne su wanda suka taɓa a bisa wannan wani suka suka taɓa a tun da je abin nan da ya yi ba sakaci ya yi ba da ya kai shi ɗakin matar nan ta sama ai abin da yake hirzin da yake da hirzin da kiyayewar da yake cikin ɗakin matarsa haka yake a ɗakinsa to su sai suka Maslaha ya ce duba.
a wajen su yago sai suka ce to tunda an hore ka da abu ba an hana ka kishiyarsa bane ashe faɗan da yayi faɗa ya ce maka ajiye masa a wajen a cikin ɗakin ka bai hana shi ya kai shi wani waje inda ya tabbatar cewa shi ma ba ta addai ba ya kai shi ya ajiye shi da haka su a wajen sai suka ce su bai halatta a ba bai halatta don bai sarki ba inda ya ta'adda shi ne zai sakaci da ya kai shi wani waje ne saka kamar ya kai shi shago- shagonsa an ce ya kai gida sai ya kawo shago ya zo ya ajiye Eh.
kaga an kirje shago ya kai shi gida ba Gaskiya.
don haka ne wannan sai ya biya domin ya yi ta'adda na su abin da suka dauka kenan na alaihi ma kowai zaman da eh ri da riko maliki na eh shi wai zaman dadin nan na shi shi abin nan ne eh, almajiri ne na na Imam Malik ya Ah.
faɗa ya ce wannan shine tafarkin Malik akan wannan magana Ah. na na hayin ana liddi na za ka fasulki hani ne ana liddiga kishiya bi za ka fasulki ai ka haɗe bi za ka da wancan nan ga magana wato ka haɗe wannan magana ce idan aka faɗa aka ce an yi horon ka da abu to an hana ka kishiya sa kenan kada ka je ka aikata wannan abubuwa amma kamar yadda muka faɗa idan ya zama aikata wannan abun zai zama ya yi sa ka fawati aikata kishiya zai sa ka wannan horon kuma ya fawatinsa don haka ne to hana umarninka da wannan ya hana ka kishiya amma idan ba zai zama ya sa maka fati ba don haka ne kenan bai zama wajibi ne kenan yawa bai zama an hana ka kishiya ba kenan
wannan da aka